السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar shida ga watan Ramadana shekara 1440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar goma sha ɗaya ga watan biyar dubu biyu da sha tara muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya kamar yadda muke roƙonsa ya saukar da albarka a cikin ƙasarmu musamman a cikin jiharmu ta borno Allah ya wanzar da lafiya a ƙasarmu da wayanda suke tara zaune tsaye Allah ya shiga tsakaninmu Allah gyara halayen samarinmu Allah ya kubutar da mashaya daga shan kwaya Allah ya kubutar da barayi daga yin sata Allah ya toshe bukatunsu wayanda suke yi wa junansu sihiri Allah ya sa su gane in ba sa ganewa ya Allah duk wanda ya sihiri Allah ka mayar masa da sihirinsa a kansa ya Allah ka mayarwa mai sihiri sihirinsa ka mayarwa mai tsafi tsafinsa ka mayarwa mai tsubbo tsubbonsa Allah ka ɗarkar da su a cikin abin da suka yi ya Allah ka gyara halayenmu da halayen malumanmu Allah ka gyara halayen shugabanninmu ka datar da su ga abin da zai amfana masu wadata Allah ka tausaya ka sa musu tausayi a cikin zakata su taimaka waɗanda suke ba su da shi waɗanda ba su da shi kuma Allah ka ƙarfafa zakatansu ka ba su wadatar zuciya walhamdulillahi rabbil alamin akwai tambayoyi da yan uwa suke yi mai tambaya na cewa shin yaya za a yi idan mutum ya zamanto yana da azumi kullum yana cikin kokanton fitan abu a jikinsa mutum ne yana da azumi abu yana fita a jikinsa yana ganin kamar wannan abin maziyu ne to fitan abu a jiki iri biyu ne akwai fita na ganganci wanda kai ne za ka kwakulo akwai wanda kuma hakan nan ne yake fitowa wani wato allah ya yi shi yanayinsa wato bayi da juriya abu kaɗan zai motsar da sha'awarsa ko ma bai sani ba ma zai ga irin wannan abin yana samun shi in ba da nufinka ba ne babu komai akan ka ka ci gaba da azuminka amma in ka yi ganganci nan ne matsalar take allah ya kiyaye mutum ne yana zuwa umra a kowace wato kowane watan ramadana to wanne ne ne ina jin wannan tambaya mun an sabara ne ko bariya ne akan mutumin da yana zuwa umra kowace shekara shin ya je umran kullum din ne ya fi ko kuma ya ciyar da miskini daga abin da yake wato zuwa umra din a gaskiya idan kana da halin da za ka iya cire irin abin da kake zuwa umra ɗin ka ciyar da bayan Allah to ka ciyar da bayan Allah kuma ka je umra ɗin domin umra a cikin ramadana sai ka ɗandana za ka san daɗin shi ni ba an ba don ba don ba da na sulale kun sun da ina zuwa cikin ramadana to duk lokacin da na ga na zo na ce muku zan yi ban kwana sai in ga wasu ransu ya ɓaci ya za a aka tsaye karatun sai na ga tafiya umra ibada ce ta ni kaina ne kadai amma in na zauna ta jama'a goma ne shi yasa na fifita barin ramadana a cikin abin da barin umra a cikin ramadana amma an ba haka ba umra a cikin ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umratun fi ramadana ta'dilu hajja yin umra a cikin ramadana na daidai da yin aikin haji a dai ruwa da ya ce hajjatun ma'i yayi daidai da haji tare da ni a irin jawun da zaka samu yanayi na kwanciyar hankali musamman in a kwanakin da kana madina a gaskiya mutum in har yana da wadata ba zai iya canzawa da wani abu ba amma kullum ka je kana wannan ibada kai kadai wanda inda zaka bari wannan shekarar zaka ciyar da mabukata daga kudin da kake zuwa umra din nan to ladan da Allah zai baka yana da yawa saboda haka an wanda yana da halin da zai iya ya taimakawa miskine kuma ya je umra to gaskiya ya ci gaba da zuwa umransa kowace shekara kuma ya ce da bayan Allah domin fadlullahi ne yutihi man yasha amma wanda baya da karfin halin da zai iya ya je umra kuma ya taimakawa mutane ga makotan shi ga danginsa ga ƴan uwansa suna cikin bukata sannan ya tara kuɗi ya je umra shi kadai zai kashe wannan makudan kuɗin a gaskiya muna bashi shawara wata shekarar idan ya je wata shekarar kuma ya zauna ya ce da bayan Allah wannan ciyar wanda zai yi mai yiwa Allah ya ba shi lada fiye da wanda zai yi umra da Allah ya samu dace shin yaushe ne iyaye hakkin su zai sauka akan mutum hakkin mutum su hakkin mutum zai sauka akan iyaye hakkin akan iyaye haka ne misali ina da iyaye yaushe ne za a ce hakkin kula da ni ya sauka a kansu in kai namiji ne duk lokacin da ka balaga babanka in ya baka abinci falala ne ya kyautata maka ne ya baka gida ya kyautata maka ya yi ma aure ya kyautata maka na'am ya mace kuma duran da aka shigar da ita gidan mijinta to in ubanta ya yi mata ya kyautata mata wannan zai nuna kuskure ne yadda wasu samari suke ji babana yana da kudi bayya bani akwai wanda ya zo yi min itirafi da kansa amma ya zo ne ta fuskar yayi nadama yana tambaya baban shi yana da wadata bayya ba shi kudi yadda yake so sai je ya dauki makudan kudi a cikin kudin uban alhali a daukawan ma uban bai sani ba don abin yana da yawa me yasa ka dauka yace bayya bani abin da nake so shi yasa ni kuma na dauka amma yanzu ya zan yi na ce ɗayan biyu ne ko ka je ka nuna masa kudin nan da ya bata in har ya sani kai ka ɗauka in bai sani ba ka nuna masa ka ɗauki kudinsa kana neman ya yafe maka in kuma kana jin tsoron in kayi hakan zuwa gaba ba zai yadda da kai ba to kai kokari ka kamar yadda kudin kamar yadda ka ɗauka bai sani ba kamar yar bai sani ba kaga ka kubuta bukata ne hakki mai hakki ya koma wajen shi yara ku kame bakinku akan iyayenku musamman samari suna ganin suna da hakki akan iyayensu bayan uba ya haife ka ya kula da kai lafiyarka makarantanka wane ne ka zo wani marhala wanda yanzu kai ne ya kamata ka yi tunanin me zan yi kuma dan sakawa babana wani bangare in dan kyautata masa ya samun albarka kafin mutuwa ta raba mu abin da ya kamata ka yi tunani kenan ba ka zo na kana jin haushin mahaifinka ba ga shi nan bayya baka bayya maka kaza yana da kuɗi bai baka jari ba bai baka kaza ba a gaskiya kuma ta yi wasu ɗin halayenku ba ɗaya ba ne wani yaron yana kula da mahaifinsa yana taimakawa mahaifinsa yana tausayin baban idan da baban zai ce je ka sayo min batir ya ba da naira dubu ɗaya in ya je sayo batir ɗin na naira ɗari bakwai da hamsin zai kawo ɗari biyu da hamsin ɗin kai kuma idan aka baka dubu ɗaya ka sayo batir ya san dari bakwai da hamsin ne in ka zo ba za ka kawo canjin ba kar ka ɗauka babanka bai sani ba ne kar ka ɗauka abin da yake da shi yana da yawa shi yasa ya manta bai ya mantawa yana karanta ka ne ko kuma ya bar wani canjinsa a wajenka ya sani kai shiru duk yana lissafinka yana karanta ka yana karanta ‘yan uwanka to a lokacin da aka zo wani abu na danka wani abu na kulawa sai ga wannan da yake kawo canji kaɗan da da yawa da ƙarami da babba shi ya kamata a dankawa ko wanda yake danne canjin mai kawowa shi ya kamata a dankawa saboda haka wannan ne yake sa wasu iyayen suna ɗan nuna bambanci ga 'ya'yansu wanda in ka duba kai ne asali ka ɗauki wannan salon ko kuma wani ba da tausayi ga uban yana gaya uban magana bayya taimaka masa ubanka yana wanke motarsa yana wanke kayan shi a gida ba za ka taimaka mishi ba ga sunan dai to irin wannan dindin suna riƙewa a zuciya nan da kuka ga iyaye sun canza ku bincika kawunan ku me yasa suka canza anya ba kudin ne kuka saba sannan suka canza ba kuma ya zamanto muna da kyakkyawar fata tsakaninmu da iyayenmu kar ya zamanto muna wa juna kallon waye kallon hadarin kaji ko Allah ya samu dace za mu tsaya hakan nan Allah ya sa barkacin abin da aka samu za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala sun ma'aurathina inna lalzina ya turuna kitab Allah ko?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Allah maɗaukakin sarki bayan bayanin da ya mana na cewa lalle waɗanda suke masu takawa su ne masu jin tsoronsa sai ce innan ladina ya tulo na kitaballahi lalle waɗanda suke wato karanta littafin Allah ya tuluna a tilawa yana nufin bibiyan abu kuma yana nufin karanta abu ma'ana yudawimuna ala tilawatil qur'ani wa ya'maluna bima fihi suna dawama akan karatun alqur'ani kuma suna aiki a cikin abin da suke karantawa idh la tanfa'u tilawatu biduni al'amal tunda tilawa kadai ba ta amfana ba tare da karatu ba tilawa din ita ce alqira'a qira'a mutatabi'a karatu wanda yake akwai bibiya ka karanta ka sake karantawa ka koma karantawa ka maimaita karantawa ba gajiya kullum kana cikin karatun alkur'ani wannan su ne innan ladina ya tuluna kitab Allah waɗanda suke karanta littafin Allah kullum karatu kuma na fahimta da kuma aiki da shi bayan suna karanta alkur'ani wa aqamus salata sun tsaye da sallah kaga karatun alkur'anin ba shi kadai bane kenan tunda a cikin alkur'anin Allah yana cewa wa aqimus salata wa atuz zakata inna salata kanat alal mu'minina والذين هم على صلاتهم فويل للمصلين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وأمر أهلك بالصلاة saboda duk alkur'ani na umurta ka yi sallah ka kula da sallah akan lokaci ka umurci iyalinka a yi sallah wanda bayya sallah musiba ta tabbata a kan shi kenan ya tuluna kitab Allah suna karanta littafin Allah kuma suna tsaye da sallah masu karanta alkur'ani suna da daraja kamar yadda za mu ji a ayar gaba to amma wani irin karatu karatun alkur'ani ba kai za ka sa kanka ba koya ake yi wannan ita ce sunar alkur'ani ba a ya koyon alkur'ani sai a gaban malami tunda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da alkur'anin yana da malami malaka jibrilu ya nake kawo masa wahayi ko jibrilu in ya zo zai karanta aya ko ayoyi in ya gama karatun sannan tukun ya ce da mazo sallallahu alaihi wasallam ya karanta kaga tasmi kenan annabi zai karanta jibrilu ya ji in jibrilu ya ji karatun ya je karshe daidai sai jibrilu ya ce hakaza unzilat haka aka saukar da ita alhiquha bi surati allati yuqalu laha kaza ku sa ta cikin surar da ake ce da ita kaza sannan a haɗa wannan ayoyin a cikin wannan sura haka an wasu sun zo a haɗa su a sura da suka dace haka aka saukar da ƙur'ani izu 60 a cikin shekaru 23 to anan kenan idan mutum ya ce ya iya baƙaƙe zai zauna ya karatun ƙur'ani don ya iya haɗa baƙaƙe gaskiya ba za ka ji daɗin karatun ba haruffan fitar da su a inda ya kamata a fit da su shi ma koyo ake akwai ilimin makarijin huruf ko makarijin huruf wurare da harufan suke fita harafi kaza ga inda ya kamata ya fita harafi kaza a bakin harshe harafi kaza a makogoro harafi kaza sai ka hada hakoran kafin ka kira harafi kaza a kirji za ka fitar da ita kamar hamza kamar irin wa'annan sai ka koya a bakin malami ko da baka iya karanta tajwidin ba a ahkam nashi to ka karanta alkur'ani a gaban wanda ya iya idan ka ce alhamdu sai ce a'a alhamdu ha ya fitar maka da ha in ka ce alhamdu zai ce ba ha ba ne ba dugo ha har ka koyi yadda zaka furta siratal lazina sai ce ba haka bane ba zai bane zal ne kamar zaka ciji harshenka bakin harshen da haƙoran zaka hada kamar zaka hura iska sannan zaka fi da harafin zal zal kaga ko da baka iya ta ka'ida tajwidi ba in ka zauna a gaban malami ya koya maka haka sai ka koyi karatun alqur'ani to idan misali ka karanta wannan sura ka karanta wancan sura ka karanta izu goma ko izu ishirin a gaban malami to sauran karatun kuma ko a gaban malamin ka zauna ba za ka iya ba su haƙoƙinsu wajen furtawa sai dai abin da ya saura ka zauna a gaban malami ka karanta don ya san cewa eh karatun naka daidai ne har da ta zauna amma ba haka kawai mutum zai sa kai ba kuka mutum ya ce bari in samu transliteration o haruffan turanci amma kuma larabcin aka mayar da shi mutum ya ce zai koyi karatun Kur'ani da wannan ba zai yi ba karatun Kur'ani ibada ce mai girma sai dai kuma abin takaicin almajirai ne kuma ba sa karanta Kur'ani. za ka yi mamaki almajirai ne kuma ba sa karanta alkur'ani wani zai ce shi yana karanta hadisi shi kenan ya tsaya karatun hadisin ba ka taba ganin shi ya bude kur'ani ba wani zai ce fikihu yake karantawa wani malami ne a makaranta a islamiyya sai abin nan da yake karantarwa yake bi amma ba ka ganin sa yana tilawan kur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara alqur'ana falahu kowane harafi me zai samu bikulli harbin ashirin hasanat harafi kowanne za a samu lada goma ka dauka abin wasa ne lada goma a kowane harafi ko da lada ɗaya ne ya ka gani sannan idan kana karatun alkur'ani mai zai faru mala'iku suna sauka a wajen ko suna lullube ka saboda mu'jiza na alkur'ani idan kana karatun alkur'ani kana cikin wani nau'i na dausayi natsuwa za ta so a cikin zuciyarka alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub saboda haka mu yawaita karatun alqur'ani kada ka ce kuma ko ki ce ai ni ban haddace da yawa ba ni amma kawai na karanta ni sabbi ni alamtara ni wadduha karanta abin da ka iya din kanana tashi ai qur'anin ne wanda ya iya saukewa ya sauke magabata sun lazimci karatun alqur'ani akwai malamin mu da na yi karatun alkur'ani a wajen shi gwani ibrahim gwani asharan bai allah ya rahamu kullum sai ya sauke kur'ani kullum sai ya sauke kur'ani ba yi da komai sai karatun kur'ani da sassafe ka zo ya ɗauka wani kur'ani ne mai fele-fele hakan nan a wajen shi ne muka fara ganin rubutu irin na misriya ɗin ana cewa rubutu misriya ba ba na warashi ba idan wani abu ya faru ko rasuwa ne ya faru ko saukan ƙorani na a wani ango aka gayyace shi in zai tafi sai ya raba mana in ya zo ya raba mana mu yi karatun da shi mu sauke a ranar da sai an sauke kullum sai ya yi karatu iri-iri ne in karatu na fahimta ne in har mutum ya karanta akalla wato kasa da kwana uku ba zai fahimta ba in dai karatu ne na fahimta ƙasa da kwana uku ba za ka fahimta ba amma karatu na neman lada karatu na eh ka kawar da kura a haddarka wannan za ka iya ka yi izu talacin a ini ko arba'in ɗin ko sittin ɗin kamar yadda aka ce imamu shafi'i yana sauke ƙur'ani kullum shi rahimahullah to malamai suna karatu ƙur'ani amma mu ba ba lokaci ka buɗe ƙur'ani an buga ma waya ka sake bude wata safar an bude waya ka bude na uku an zo an ce babu cefa ne na hudu abokinka ya zo yana so ku je wani waje saboda haka wani abun jama'a dole sai an yi hakuri ba zai yi mu yi abin da za mu gamsar da mutane duka ba irda'un nasi kalimatun tuqalu wa la tuqal hatta yusaga min al-khatami khalkhalun ridan nasi ghayatun la tudrak in kai malami ne da gaske kake karatu ka karantar ba dukkan bukukuwa kake iya shiga ba amma yanzu a rana ɗaya yau juma'a gobe asabar sai kaga an ba an kawo maka invitation na aure biyar shida goma kai kuma malami ne mai karantarwa to auren nan guda biyar ko shida nan duk in ka zagaye ranar ai babu ranar ta kare musamman a ce in kana da darasi a ranar in kuna da darasi na bukari ranar asabar sai ga aure za ka bi biyar biyar ko shida shida yaushe za ka samu lokacin da za ka yi nazari yaushe za ka samu hutu kuma duk lokacin da za ka ba da karatu ana so ka samu hutu kafin ka ba don ya zama to kana da energy da za ka feso da ilimi da kwakwalwa safi tunaninka ya wasaƙe gajiya ta kau daga kwakwalwarka wani abin da ka nema shi zai ce gani nan sai ka bayar wannan ba zai yiwu ba sai an rage ba zai yiwu a zauna a majalisa ana hira a zaman ɗalibin ilimi ba sai dai in ba ka da sana'a ba ka da karantarwa kai dama ɗan kasuwa ne ma'aikaci ne yau ba aiki za ka huta wannan kuma gare ka amma ɗalibin ilimi ba yi da wannan lokaci na ya zauna ba abin da yake yi sai hira haka ba zai yiwu ba mu sama kanmu lokaci kai kowa ma ya sama kansa lokaci na karatun Kur'ani. ina ma da za ka ɗauki azama ga kanka daga wannan ramadana zuwa baɗi zan sauke ƙur'ani sau ɗaya ka ɗauka makanka don na sani cikin ajin nan ko in ce cikin masallacin nan ba aji muke ba cikin masallacin nan yanzu inda za ka raba mu gida ɗari da kirka samu ɗaya da za su sauke ƙur'ani kafin ramadana mai zuwa ko akwai ka ji shiru ba yanzu da an nace wani abu sai ce Allahu akbar amma da nace karatun Qur'ani daga yanzu zuwa badi ko daga bara zuwa bana a ce ka bude Qur'ani min daffati ila daffa daga bakara zuwa nasi ka sauke Qur'ani alhamdulillah kai tawassuli da wannan tilawan da kai Allah ya kara maka imani Allah ya kyautata zuri'arka Allah ya saka cika da imani waye waye nawa muka yi kaga kenan ashe muna da sauran tafiya innal ladina yatluna kitaballah suna karanta littafi ba yaqrauna bane su muci a yatluna tilawa qira'atan marra ba'da marra bayan haka wa aqamus salata sun tsaida sallah akan lokutan su salloli farillai adduha bi adabiha wa shuru wa shara'itiha sun bada wannan sallar da ladubanta da sharuddanta da sun yi ta sannan kula da lokaci kuma wa an faƙo min ma da zatanahun sannan kuma suka ciyar daga abin da muka arzata su kaga malamai suna sadaka ne suna karanta alkur'ani suna sallah kuma suna sadaka a shi kenan maganin da ake cewa malamai in allah ya ba ku musamu ne ƙarya ce ba mu yadda ba kuma malamai kar su yadda malamai in allah ya ba mu mu ba ku ne ba in allah ya ba ku musamu ba wallahi kullum kowane malami ya dauka makansa Allah ya bani in bayar al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla hannun sama yafi na kasa kai kokari ka danne hannun mutane kasa shine alkhairi ibn adam anfiq anfiq alai wa anfaqu mimma razaqnahum suna cewa daga abin da muka arzuta su kuma wannan cewa sirran wa alaniya a asirce da a bayyane duk suna cewa ya dangana ga irin halin da zuruf ɗin wani lokacin ciyarwa za ta kama ba zai yi kai a ɓoye ba kada ka ce to ina bayar zai zama riya a'a ka bayar ka nemi Allah kare ka daga riya don wannan ma wata kafar shedan ne za ka yi akhiri ce zai zama riya fa kar ka bayar ana kaga ya hana ka sai ka ce ba riyan nake so ba don Allah nake yi Allah ka san zuciyata ka danne ka bayar sai ka sa shedan kunya wa ne haka a bayyane kuma suna ciyarwa me yasa suke haka ne suna karanta littafin Allah suna tsaye da sallah suna ce da dukiya Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabu suna nema suna kaunan me suna nufin tijara akwai wata tijara wani sayi da sayarwa wani lada lan tabura wannan da babu asara ciki ciniki ne babu asara garanti da Allah kake cinikin inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna haka an gama cinikin Allah ya sayi rayukanmu ya sayi duk dukiyanmu zai ba mu aljanna ciniki ne ya zauna da me kuma yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan al-aya yarjunan tijaratan lantabur suna neman ciniki wato wannan lada wanda yake ba mai yankewa ba kuma Allah madaukaki zai yi masu wannan sakamakon da suka nema shi yasa Allah ce liyofiyahum ujurahum suna neman suna kaunar wannan abin liyofiyahum ujurahum don ubangiji su Allah ya saka musu ya cika musu ladan abin da suke aikata wa yazidahum min fadli sannan ya kara musu da falalarsa subhanallah Allah zai baka sakamakon abin da kai sannan kuma ya baka da falalarsa wa yazidahum min fadli Allah zai kara musu da falalarsa idan ka duba abin da kake yi nawa kake da shi wanda har zaka sai aljanna nawa kake da shi yau a garin nan akwai gidan da in aka daga ba wanda zai iya sayen gidan a cikin garin nan gidan yana garin nan in an daga kuma ba mai sai wannan gidan a garin nan dan adam ne ya mallaka amma ba wanda zai saya to amma gidan aljanna aka ce zaka saya da me da wannan salloli da kake yi da wannan nafila da kake yi da azumi da kake yi da biyayya da kake wa iyayenka tarbiyya da kake bai wa ɗayanka neman abinci da kake wa iyalanka ɗawainiya da ka ɗauka na makotanka shafa kan maraya da kake kake bashi abinci da irin waɗannan abubuwa wanda da kai da kai da wanda bai yi ba ko da wanda ya yi da kai da baka yi ba kusan babu bambanci in aka duba ko kuwa wannan don yana ibada wannan don bayan ibada akwai bambanci da za a gani a cikinsu wannan don yana sallar lokaci biyar ne kullum shi a rame yake haka ne ko don yana azumin ramadana ne ya talauce ko ya cire zakka a dukiyarsa ne ya tsiyace babu wannan to a wannan dan lokaci da muka raina ne za ka samu daman da za ka sai wannan aljanna mai girma dan ibada da kai Allah zai karba liyufihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi a cikin falalar Allah gidan aljanna wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nesantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna ya rabota matan aljanna guda daya idan an ce ka biya sadakin ta nawa kake tsammanin zaka biya na'am yau in kace kana so ka je indian ka auro ir indian eh nawa za ka gaje ka kawata mai duguri ka zaunar da ita nawa kake da shi ba sa lura da cewa kai bakin fata ne in har kana da kudi wasu suna yadda wasu kuma ba su yadda ba ko da fararen ma an ba jinsinsu ba to amma nawa za ka kashe wani wahala za ka sha amma ir aljanna wadda inda za ta yi kaki ta tofa yawo a duniya turare ya gama amfani wanda kullum budurwa take auruban atraba li ashabil yami ba su san al'ada ba ba san samun juna ba ba san laulayi ba babu yaji ba magana mara daɗi kullum suna ƙara kyawu ga itatuwan gidan aljanna irin abin da baka taba ganin irinsa ba fiha ma la aynun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qat idanu basu gani ba kunnuwa basu ji ba baka taba tunani ba Allah zai saka aljanna mala'ika zai zo yana maka sallama wal mala'ika zai dukhuluna alayhi min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar duk juma'a za ku ga Allah yawmul mazid in kuka je Allah ya muku hudu ba kuka dawo gidajenku sai matanku na aljanna idan suka yi musu fita mai gida ya ka kara kyawu ka kara haske sai kai maka ce wallahi kai makin kara kyawu kin kara haske ni'ima kan ni'ima itatuwa bishiyar dan aljanna zai gudu a inuwan tafiyan wata guda bai gama ba inabin aljanna ba kwakwalowa ake yi ba kana kwanci akan gadanka kana kallon shi in kana so sai ya sauko maka ka gutsura sai ya koma sai ka ga dama tukun sai ka kwanta matarka ta gutsura tana jefa maka a baki kana haɗiya ta sauwara irin wannan ni'ima da nawa ake sayansa gidan duniya sai wahala za mu sha kafin mu saya wannan ma ba kowa zai samu ba to gashi na Allah ya ce yawfihum ujurhum wa yazidahum min fadli wanda kuma in ka shiga ba khalidi na fiha abadan ne abada za a dawoma ciki ya ahlal jannati khuludun fala maut Allah zai ce ku dawwama ba mutuwa sai dai ka zo na kana tunani sai ka tuna da wani abokin ka ni ina wani nan muna zuwa wajen tafsiri da yana bude qur'anin sa muna kallo ina yake ne Allah ina wani abokin su sai gashi nan a ashe da maka shiga wallahi mun shiga kad manna Allahu alaina min fadli Allah ya yi mana ni'ima Ta, ya muka ji wahalan Maiduguri nan ya lokacin da ya lokacin da bom ya tashi a bakin wanda bakin muka gudu din nan la ilaha illallah yarjuna tijaratan labo lan tabur liyofihum ujurahum wa yazidahum min fadli Allah zai kara musu da falalansa sai Allah ce inna Allah azizun ghafur ina innahu ghafurun shakur na kuma bayani can baya innahu ghafurun shakur domin shi Allah subhanahu ghafur shi mai yawan gafara ne shakurun mai yawan godiya ne subhanallah Allah zai gode maka ashkuru iri iri ne ko akwai ashkuru wato godiya ta wanda yake ƙasa kai na ƙasa zaka gode wa na sama ta me ta yi masa biyayya da barin saba masa kamar mu idan muka ce mun gode wa Allah muna gode wa Allah to ba wai na gode kawai ba ka bi umarninsa ka nisanci haninsa ka gode masa akwai godiya kuma ta sa'anka wanda sa'anka ne ba abinda za ka bashi ba abinda zai baka godiya gare shi shine me shine saka masa da kyautata masa a mu'amala da kake yi ka yi masa yadda ya yi maka ko biye sannan kuma godiya daga na sama zuwa ga na ƙasa shine godiyan da Allah yake wa bayinsa shine Allah ya yadda da bayin ya suturta su ya ba su gidan rahmarsa idan Allah ya yafe maka ya karbi ibadarka ya saka aljanna to ya gode maka ba wai kamar dan adam bane ka ce maka na gode a'a godiyar Allah ga bawa shine gafartawa bawa ya shigar da shi aljanna godiyar bawa ga Allah shine bi umarnin Allah ya hanu ga abin da ya hana إنه غفور شكور نعم
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Allah madaukake ce wallazi auhayna ilayka kuma wannan da muka yi wahayin shi gare ka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam min alkitabi na daga littafin alqur'ani wato alkur'anin nan an ɗauko shi ne wato daga ainihin lauhil mahfuz wasu malaman suka ce min din nan litabiyini wato don bayi bayani ne bayaniya ce wasu kuma suka ce min din nan an ɗauko ne ma'ana sashi ne shi alkur'ani daga cikin lauhil mahfuz aka ɗauko shi kamar yadda aka sani huwal haqqa lalle shine gaskiya babu ƙarya cikin alkur'ani la shakka fihi babu kokanto ko kaɗan a cikin alkur'ani bayan kasancewarsa gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da girga shi ya riga zuwa na littattafai da Allah ya saukar da su al-kutubus samawiyya littattafan da aka saukar da su daga sama zuwa ga annabawan Allah fil aqaidi wa usulil ahkami a wajen aqida da tushen hukunce hukunce alqur'ani ya dace kuma ya gaskata sauran littattafai da suka riga shi inna Allah lalli Allah madaukakin sarki bi ibadi ga bayinsa la khabirun shi masani ne ma'ana muhitun bi bawatin umurihim duk lamuransu da ke ɓoye bai ɓuya ba ga Allah bayyane suke gare shi basirin kuma Allah shi masani ne mai gani ne yana ganin abin da suka aikata ba abin da ya buya gare shi subhanahu wata'ala sun ma'auratun alkitaba sannan kuma Allah ya ce sai muka gadar da wannan littafi na alkur'ani alladina tsabaina min ibadina ga wa'inda muka zabe su a cikin bayinmu auratun alkitaba mun gadar da wannan littafi alkur'ani alladina tsabaina ga wa'inda muka zaba min ibadina daga cikin bayinmu to wannan wani irin istifa'i ne Allah ya yi wa bayinsa na saukar musu da wannan littafi ko kuma na ba su wannan alkur'ani malamai masu tafsiri sun yi maganganu da dama akan ma'anar istifa auratul alkitab allazi nasafaina min ibadina mun gadar da wannan alkur'ani ga waɗanda muka zabe su a cikin bayinmu wasu malaman suka ce waɗanda Allah ya zabe su ya ba su alkur'anin su ne al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu domin ba ba da alkur'ani ba sai ga wannan al'umma duk wanda ya zama al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya zaɓe shi tunda ya sa ƙur'ani ne littafinsa wannan ita ta ɗaya daga cikin fassarori wannan kowa ya shiga da makaranci da wanda ba makaranci ba wasu malaman suka ce auratun alkitab allazi nastafaina min ibadina mun gadar da wannan littafin ga wanda muka zaɓa daga cikin bayanmu shine suka ce duk wanda ya karanta wani bangare na alkur'ani wanda ya haddace sura goma wanda ya haddace sura ishirin sura hamsin sura ɗari sura ɗari da goma har da sha hudu har da sha hudu ko? ko akwai wani ne? to na'am har zuwa sura ɗari da goma sha hudu na cikakken ƙur'ani to wa'annan duk Allah ya zaɓe su wanda ya haddace sura goma ma Allah ya zaɓe shi don littafi ne na Allah idan Allah ya baka littafinsa ba zai bawa mutumin banza ba kenan Allah ya zabe ka sai ka kula da wannan zabin da aka baka kar ka bata rawanka da tsalle na fata an gane wannan fassara ta biyu sannan fassara ta uku suka ce kuma awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina wa inda suka haddace alqur'ani wannan kala ukun ba da muke tafiya wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah a cikin wannan da aka zabe su don aka samu wannan sifa guda uku domin a cikin su akwai zalimun li nafsi mai zalunta kansa waye shine wanda ya haddace alqur'ani amma bai aiki da shi wa minhum muqtasid cikin su akwai wanda yake tsakatsaki yana kwatantawa wane ne wanda ya karanta alqur'ani yana aiki da shi amma bai karantarwa wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah wanda yake rige rige na neman alkhairi da izinin Allah wanda ya karanta Qur'ani yayi aiki da shi kuma ya kira mutane su yi aiki da Qur'ani wasu kace fa minhum zalimun li nafsihi anan shine mai aikata kaba'ira yana da Qur'ani kuma yana aikata kaba'ira manyan zunubai muqtasir kuma shine yana da Qur'ani kuma yana aikata sagairin zunubai kananan zunubai sabitun bil khairati bi idnillah wanda ya haddace qur'ani bayya kaba'ira bayya sagha'ira wasu mubahat din ma yana nisanta don kare afka malaiki kaji fassara iri iri wannan wani bangare daga fassarorin an yi fassara fiye da haka almuhim Allah madaukakin sarki ya zabi bayinsa da ya basu alqur'ani sanin mu ne duk wanda Allah ya bashi qur'ani ya zama mahaddaci to yana da fifiko akan wanda bai yi hadda ba amma ba mujarradin hadda ba bayan kayi haddan kana aiki da shi bayan kayi haddan kana sanin meye Qur'ani yake ga maka bayan kayi haddan kana karantarwa domin akwai hadisi da ke tsawatarwa akan mutumin da ya karanta Qur'ani sannan ya gwamta da dare ya bacci har Qur'ani ya tafi yana daga cikin wanda ake tsananta musu azaba kenan makarantar alkur'ani Allah ya zabe su بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ayoyi ne bayyanannu da Allah yake ajiyar su a cikin zukatan a cikin kirazan waɗanda aka ba su ilimi wanda an ba shi Qur'ani an ba shi ilimi amma me ya kamata yi ka dinga karanta Qur'ani ka dinga sallah cikin dare da Al-Qur'ani ka dinga bin umarnin Al-Qur'ani bayan ka haddace ka dinga daukawa kadan kadan ka dauki sura daya wajen aiki bin umarni wannan sura umarnin da ke ciki nawa ne ka zauna ka yi mudarasa akwai umarni goma sha biyar a cikin wannan sura to yaushe zan zauna in yi aiki da su ka tabbatar wa kanka ka yi aiki da kowane umarni da suke cikin wannan sura guda goma sha biyar sannan ka duba hani nawa ne a ciki hani bakwai ne hani ishirin ne to ya zan yi in hannu ga hanin da aka yi a cikin wannan sura to baka ankara ba kana irin wannan dirasan sai ka zo ka ga halinka da ɗabi'arka ta zama ɗabi'a ta alƙur'ani shi ne hadisin aisha kana kulukuhu alƙur'an amma kai ka karanta ƙur'ani ka haddace in an tashi roƙon allah ba ƙur'ani kake karantawa ba kaga ka giran baka kimanta alkur'ani ba ka karanta alkur'ani ka haddace da ka tashi roƙon Allah sai kana wasu abubuwa na zubarwa wato qur'ani mutunci na jefar da shi a cikin najasa rubuta jini da shi taka shi da abubuwan da ake yi da alkur'ani na wulakantawa wannan mutane ba su mutunta alkur'ani mutumin da zai jefar da qur'ani akan bishiya ko kuma a tara qur'ani da yawa sannan a lodawa mutum a ce zai zo ya kewaye mutane ko wannan ba addini ba ne ba a shar'anta ba Allah ya ce an zalnahu ilaika me yasa kitabun an zalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru wa liyatadhakkara ulul albab litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا kenan qur'ani an saukar ne mu karanta mu nemi hukunci ciki ina da matsala da iyali na mun kasa ganewa mu koma ga alqur'ani ko dai ku zo wa in khiftum shiqaqa bainihima ko kuma ku je kan wa in imra'atun khafat min ba'liha nujuzan aw iradan ko ko ku je idza talaqtum nisaa har ku je at-talaqu marratani har ku zo kan fa in talaqaha fala tahillu sai kowa kama gaban sa amma muna da alqur'ani amma mun tashi sai mu ta gauza musu mu buga musu mu buga musu sai mun je mun kan makura mai dan imani shine zai ce to bari mu tambaye malamai kana da number ustaz la ilaha illallah kana da number ustaz wani bai tambaya kafin azumin nan yake tambaya ta akan wani hadisi ne ina ji don ni ban cika ansa tambaya ta aya ko hadisi ba a waya ya tambaye ni gashi gashi gashi nace kana wani gari yace ina mai duguri nace kana mai duguri ni ma ina mai duguri amma akan irin wannan abin da kake so ka sani shine ba za ka taka ka zo ba sai a waya sai ya dariya ya ce aka gafata malam kaza kaza muka yi dai muka rabu da shi lafiya magabata kuma mutum zai tashi daga gari zuwa gari daga nan damaturu zuwa maiduguri yi asibahi zai yi sallah sai ya dora sirdi a rakuminsa daga damaturu zuwa maiduguri ya zo nan maiduguri har bayan azahar ya yi tambaya kuma an gama kafin la'asar sai ya juya kuma ya je ya yi ishansa ko cikin dare ya je isa garinsa kwana ɗayan gaba ɗaya ya kashe akan hadisi guda wani kuma don rowa ma text zai yi wa malami ya tambaya wani ma zai yi flashin malam ka kira ne akwai su malam da Allah ka kira ne in ka kira shi kuma wallahi ina da damuwa ina da tambaya kuma waya na baka ne da Allah ka yi hakuri ato ba kun ce an ce ku malamai bane wa rasul ban biya ayyal nan ce annabi yana da kyauta kuma za ku yi kyautar credit din ku mu gyara mu gyara saboda haka alkur'ani darajarsa yana nan amma mu ne za mu yi hidima mu samu darajar alkur'ani mana mu samu albarkacin alkur'ani akwai wani taron da aka yi na malaman sangaya da islamiyoyi ne ina jin aka tara wani ko wata ne za ta taimaka musu a wajen nake cewa ba wai ta yi wa mutane taimako bari a ita din ne ko shi din ne ya samu matsayi tun da har yana wa masu ƙur'ani hidima ka yi wa masu karanta alƙur'ani hidima ma wata ɗaukaka ce nawa suke wa 'yan kwallo hidima 'yan dambe 'yan caca 'yan lido 'yan dara ana musu hidima a gyara wuri a yi rumfa mai kyau a sai karda kala-kala a sai lido set-set don me don a cikin ramadana a kunna jin ana lido har alfijir sai karfe uku za a tashi don a je a ci sahur kuma a kwanta bacci ba za a samu sallah asubahi ba sai rana ta fito kullum haka ake yi kuna sallar tarawih ya saura gare ku kuna zuwa tafsiri ya saura gare ku suna daren su haka za ku yi ku tashi saboda haka yan uwa mu yi wa alkur'ani hidima don mu samu ɗaukaka kuma mu ɗauki ɗawai ne masu karatun alkur'ani malamai ne masu karantarwa almajirai ne masu karatu a tsangaya malami yana karantar da alkur'ani ka je ka toshe masa bukatarsa ka kai masa set biyu uku na riga ka kai masa abinci ya ƙoshi ya sa riga mai kyau ya zana ya karantar da almajirai su haddace alkur'ani almajiran ka ba su abinci su yi tilawa su haddace in sun koshi sun yi tilawa kayan musu shimfiɗa sun yi tilawa duk karatun da sun je suna yi kana da lalace amma yanzu ina ake kashe kuɗi za ga yara suna wahala almajirai suna wahala malaman suna wahala in mun tashi kuma mu ce mu ne garin Kur'ani. amma ba girmama masu Kur'ani. a wani bangaren masu Kur'ani su suka zubar da mutuncinsu in an yi tabarawa a yi ta mabi sawo ma mai ƙur'anin wani shi ya zubar da mutuncinsa allah ya ba shi ƙur'ani mai kwaye kame mutuncinsa zai tashi je gidan mai kudi ya ce alhaji mun sauke ma ƙur'ani na sa yara an sauke ƙur'ani goma sha hudu kawo abin yanka allah kake ambato ka karanta ƙur'anin allah zai sa alhaji ya kawo maka ba tare da ka tashi kaje ba mu nuna bukatarmu ga allah allah zai toshe mana mu kame mutuncinmu malaman islamiyya malaman tsangaya a kare mutuncin alkur'ani wallahi Allah zai kare mutuncin Allah ce wa minhum zalimun li nafsi cikin wasu akwai wanda yake zaluntan kansa na'am haka ne na'am zalimun li nafsi mai zaluntan kansa mun ji bayanai akai cewa wasu suka ce mai aikata kananan zunubai ne wasu kuma suka ce a masu aikata kananan kaba'ir ne muktasir shine mai aikata kananan zunubi wa minhum cikin su akwai muktasir mutawassitun fil amali bil kitabi yana tsakatsaki wajen aiki da littafin ba dukkan umarnin yake aiki ba ba dukkan hani yake nisanta ba sai dai yana kwakwanto yana wato yana kwatantawa yana yin gurgudo wa minhum cikin su akwai sabiqun bil khairati mai rige rige wajen alkhairi mai gaggawa wajen neman alkhairi duk wani alkhairi da ake umarni zai yi kokarin ya aikata wanda aka ce nisanta zai kokari nisanta bi idinillah da izinin ubangijinsa Allah ana Allah ya kawo bi idinillah saboda aiki ne mai nauyi in ba da datarwan Allah ba za ka iya kai ba Allah ya ce dalika wannan fa shine huwal fadlul kabir shine falala wanda mai yake mai girma wanne ne kenan wasu suka ce as-sabiqu bil khairat din shine huwal fadlul kabir shine falala mai girma wasu suka ce a auratul iradul kitabi din shine al-fadlul kabir duk malamai sun faɗa Allah madaukake ce jannatu adini wato wannan sakayya da za a ba su na lafalala mai girma din nan ita ce aljanna adinin gidan dawwama basatin ne gonaki ne da ba su da iyaka Allah ya tana da bayansa yadkhuluna hada za su shige ta idan suka shiga aljannan ya za su kasance Allah ce yuhallawna fiha min asawira ko yuhallawna fiha wannan shi ma khabar ne kamar na wancan wato za a yi musu ado yuhallawna za a yi musu ado fiha a cikin gidan aljanna din nan min asawira min zahabin daga mundaye na zinare abin hannu na zinare a duniya suwaye suke sa warwaro a aljanna kai ma za ka sa namiji ma yana da warwaro a cikin aljanna yadda in kaga a hannun mace yana yin kyawu haka in an gani a cikin aljanna a hannun namiji zai yi kyawu ba kai namiji agogo yana maka kyawo ba to warwaron zai fi maka kyawo fiye da wannan amma a duniya in ka sa warwaro ba na zai canza maka suna ma ko duk wanda ya sa warwaro a hannunsa ko dai 69 ne 69 ko 69 kai 6 kai 9 in ka juya har yanzu 69 ne in ka sake juya har yanzu 69 akwai abin da ake nufi da shi to almuhim a cikin aljanna maza ma ana sa musu warwaro na hannu saboda yau hallau na fiya min asawira min zahabin na zinare wa lu'lu'an haka na da duwatsun lu'lu masu tsadan nan da su ake musu ado in ji Allah wa libasuhum fiha harir sannan kuma tufafinsu a cikin aljanna ita ce tufafin alhariri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ala zukuri ummati haramun ne namiji musulmi ya sa tufafi na alhariri alhariri tufafi ne mai tsada da ake me ake ce da shi a turanci silk wanda ake samun shi a wurare daban-daban amma ba su da yawa suna da tsada wanda annabi ya yi rangwame ga abdurrahman bin auf ya sa saboda yana da kaikayi a jikinsa don ya sosa ya samu saukin sosawa amma ba haka ba haramun ne namiji ya sa to a cikin aljanna shi ne tufafin yan aljanna na'am وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
Allah madaukakin sarki ce wa qalu su in aljannan nan bayan sun shiga wannan ni'ima sai su ce saboda godiya ga Allah cikin ni'imar da ya yi musu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da wato duk wani nau'i na bakin ciki tare da mu. azhaba ya tafiyar bi mana ya gusar anna gabar mu alhazan duk wani bakin ciki da tashin hankali da hayaniya ko a duniya idan aka ce za a yi interview ko za a yi bincike ko wani ne ya hankalin mutum zai tashi balle kuma a filin kiyama sakayya na ayyukan alkhairi da ayyukan shirin duk za a gudanar a rana guda sai kaga mutum ya samu tsira ya shiga aljanna to godiyar da zai kina alhamdulillahi alladhi azhaba annal hasan inna rabbana lalle shi ubangiji mu Allah lagafurun mai yawan gafara ne ga zunuban bayinsa domin in ba don gafara sa ba da bu shiga aljanna ba shakuru kuma shi Allah mai yawan godiya ne ga bayansa daga godiyan Allah shi ne ya saka maka lada da yawa a cikin aikin alheri kaɗan da kai allazi ahallana daral muqama Allah shine wanda ya saukar da mu ahallana ai anzalana ya saukar da mu daral muqama ce gidan dawwama al muqama shine gidan zama wanda zamu zauna mu dawwama ba ce ranar da za a ce yau an baka notice ka bar wannan gidan babu shi min fadlihi da falalarsa da rahamarsa da kyautatawansa ya bamu wannan gida inna rabbana lalle ubangiji la yamassuna fiha la yamassuna fiha nasab babu wani gajiya da zai shafe mu a ciki nasab shine gajiya a cikin wannan aikin ba ga wato zaman da zamu yi a gidan aljanna babu gajiya a gidan duniya ko macen ko macen ma kawai sai ka ji ka gaji a gidan aljanna babu gajiya wala yamassuna fiha lughub hakan nan kuma a cikin aljanna babu kasala ba jikinka ya sake lubub shine futur a can kai aiki ka gaji babu wani lokaci kuma baka aiki ba sai ka ji jikinka ya mutu ko kamar wanda yana zazzabi kamar wanda yayi gudawa mai yawa ka ji ka wani iri tashi da kyar zama da kyar babu wannan a gidan aljanna ta aiki babu ta rashin lafiya ma babu wala yamassuna fiha lubub ya kamata mu tsaya akan ayar aljanna karka kai mu na yan wuta domin muna son rahamar Allah Allah ya nutsar da mu cikin rahamarsa walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.